أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا همة الشقيد لنا بهذا المحضر والتعظ فيه بنظرة تأتي لنا بالزهر متن الأشماوية في العبادات على مذهب السادة المالكية muna kan babin azumi za mu tashi shafi na casa'in da hudu daidai inda yake cewa a wa min shuruɗi sittin da hudu inda yake cewa wa min shuruɗi sihhati saumi tarkul jima'i wal akli wa shurbi na'am wa min shuruɗi sihhati saumi tarkul jima'i wal akli wa shurbi yana daga cikin sharadin ingancin azumi barin saduwa da ci da sha ومن فعل في نهار رمضان من ذلك wanda ya aikata متعمدا wani abu daga cikin waɗannan da gangan a cikin yinin ramadana من غير تعويل ba tare da wani dalili قريب makusanci ba ولا جهل ba tare da wani rashin sani ba فعليه القضاء wal kafaratu da ramuko da kafara azumin kwana 60 ya kama shi والكفارة في ذلك كله kafara cikin dukan waɗannan إدعام ستين ciyar da مسكينا mis- miskinai 60 an fi son ka ciyar da miskinai 60 saboda miskini zai iya mutuwa saboda yunwa amma bawa ba zai iya mutuwa saboda bauta ba dan ba yan tashi ba
مدا لكل مسكين mudu ne ga بمد dukkanin wani miskini بمد النبي da صلى irin الله عليه mudun annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam وهو أفضل yawwa na kaji ciyarwar shi ya fi saboda mene mutum zai iya mutuwa saboda yunwa amma tun ba yin tashi ba zai iya mutuwa ba نعم وله أن يكفر بإتكين rakabatin da ke cikin rakabatin Mu'minat.
sannan walahu ya halasta gare shi an yi kafira ya kafara bi ya cikin rakabatin da yan tabaiwa mu'minatin mu'mina
أو بصيام شهري شهرين متتابعين ko da azumin wata biyu a jere وما وصل من غير الفم abin da ya isa zuwa baki ba abin da ya isa zuwa ciki ba ta baki ba نعم إلى الهلك shine wa ma wasa ila alhajj abin da ya sadu zuwa makogaro Mm.
min gairil fami ba ta baki ba من أذني ta kunni ne أو أمكن ko ta hanci ne أو نحو ko ذلك makamancin haka ولو كان بكورا ko da ya kasance hayaki ne فعليه القضاء fakat to فقط wannan ramuku kaɗai zai yi ومثله don haka mata المغلق masu masu- الممكن mata masu shiga kicin sai su kiyaye نعم ومثله البغلم wa الممكن misluhul balgamul mumkin darhu haka nan misalin wa'incan da ya gabata taki wanda za a iya jifar da shi irin mai kaurin nan za ka iya tubar da shi amma ka haɗi da ya kara ma azumin ranar
والغالب من المضمضة haka nan abin da ya rinjaye gare ka na kurkuren baki والسواك ko aswaki وكل ما وصل إلى المائدة duk abin da dai isa zuwa ciki ko ka ce hanji نعم ولو بالهكنة المائعة ko da da ɗuri ne na ruwa ko wato allura na ruwa Mm.
inda ya isa zuwa ciki to azumi yana kare azumi وكذا من أكل بعد شك شكه min alfajir haka nan Alfajiri.
wanda ya ci bayan ya yi kokonto game da shin alfajir ya kito ko bai kito ba a Mm.
kana kokonto kuma ka ci
نعم ليس عليه في جميع ذلك babu a kan كله shi ko cikin duka waɗannan sai إلا القضاء ramako kaɗai banda kafara ولا يل zama hulka za يلزم ramako baya lazamta baya zama dole a kansa في غالب min من zuba cikin ذباب mai rinjaye na guda أو عفواً.
غبار طريق fi galibin cikin abin da ya rinjaye a kansa min zubabin na guda أو to babu غبار ramako a طريق kan shi au min gubari tsadikin ko kuma abin da ya rinjaye a kan shi na ƙurar hanya au da ƙiƙin ko abin da ya rinjaye a kan shi na gari أو كيل أو كيل جن- جبس
ko kuma abin da ya rinjaye a kan shi na narkaccen turaren wuta لسا نعم.
نعم kaili jibs narkakken turaren wuta na au wasu kuma suka ce kaili jibs ana nufin farar ƙasa to amma dai a magana wata inganci shine kai egyptian shine narkakken turaren wuta na awo to dan ya cike makogoro ya yi rinjaye wannan babu a ramako a cikinsa
لسا lisanihi ga mai sana'arsa wala fi hukunatin min ihililin sannan alwala ba- ba- babu ramuwa kai cikin ɗuri min ihililin ta bulin zakari akwai wani irin magani da ake ma maza idan namiji yana fama da luran lalurar sanyi sai a saka wani abu a tura mishi ta ta bulin al'auransa bulin zakarinsa ya rinka mishi magani ma- wani irin da ake ce sirrace ake yi magani da za a tura abin ta cikin bulin al'auransa to wannan ɗuri min ililin ta ɓulin zakarinsa shi ma baya wajabta in dai wanda ya rinjaye ne daga nan ya shige cikin ciki to shi ma ɗin babu ramuko a kan shi
wala fi duhun ja'ifatin ko cikin mai duhuni ja'ifa ta shine man rauni ja'ifa shine raunin da daga tun daga cikin ka ya ci- ya shige har cikin hanji abinda hanyar shi daga ciki ya kai har zai iya kaiwa kaiwa zuwa ciki an gane kamar mantaleta ai kaga mai ne da kake shafa a rauni idan ka shafa mantaleta a ciwo ya kai can babu laifi
Ah, wal-
wa yajuzu lis-sa'imi siwaku aziz aswaki ya halasta ga mai azumi bi jami'i nahari a dukkan yininsa wal madmadatu da lil kuskuren adashi.
baki saboda yawan ishirwa ishirwa ya kama kai ka rinka kurkura bakinka amma dai ka rinka hadiya yaran ma
wal isbahu bil janabati sannan wayan gari da janaba kace janaba ya kama ka a kafin alfajir kuma har bayan alfajir ka da janaba ba- ba- ba laifi da rana sai kai wanka
wal hamil idza kafat ala ma fi badniha mai ciki idan ta ji tsoron abin da ke cikinta ta ji tsoro ta ji tsoron halaka ga abin da ke cikinta
abdarat wal to ta tudhim ta karya azumi amma ba za ta ciyarwa ba za ta ciyar ba
wa qad qila tudhimu amma an ce za ta ciyar to don haka sai ka samu ka ciyar ta ciyar din kawai ma- maganin fita daga cikin ƙila wakala a ƙila wannan malamin ya ce wannan malamin ya ce
wal murdaw idza kafat Wal ala murdi'u.
walidiha war murdi'u mace mai shayarwa kuma idan khabat ala waladiha idan ta ji tsoron karancin mama ga ɗanta walam ta ji man tasta'jiruhu lahu ba ta samu wadda za ta neman ma wannan ɗan ba haya ta rinka bashi nono aw lam yaqbal ghayraha ko kuma yaron baya karban nonon kowa in ba ita ba abdarat to ta karya azuminta ma da amma amma ita ta ciyar wannan ba ku kwanto a kai ba an ce ta ciyar a wannan ta ci to da shi yana ganin yaron shi duk mahalin da yake shiga za a gani kuma ya shiga wani hali ne za ka iya gani a kari azumi amma bai shi shi ko wannan na ciki ne ba a san halin shi ba ka gane
wa kazalika al shaykhul harimu hakanan shehu dattijo wanda yake tso- tso- hakanan tsoho tukub Mm.
alharim shine tsoho tukub yudhimu idza abdara zai ciyar idan ya bude bakinsa wa misluhu man farrada misalinsa wanda ya sakaci wurin biyan bashin ramadana hatta da kala alayhi ramadanin akhar har wata ramadana ta zo shi ma din zai ciyar adadin kwanakin da ake bin shi bashi na ramadana wal idamu fi hadha kullihi ciyarwa a cikin wannan dukkan sa muddun ala kulli yawmin muddun an kulli yau mai mudu zai bada a kowace rana yakadihi da zai rama wa yastahabbu lisaimi an so ga mai azumi kaffu lisanihi kame harshensa ga barin alfasha wa ta'zilu qada'i ma fi zimmatihi da gaggauta da gaggauta biyan abin da ke wuyan shi na azumi wa da tatabu'uhu jeranta shi wa yastahabbu sawmu yawmin arfata yau mai arfata an so azumin ranar arfa لغير الهدي ga wanda ba aikin hajji yake yi ba وصوم عشر ذي الهج ذي الهجة والمحرم wasu ma'ashar zulhijjati an so azumin go- azumin kwana goma na zulhijja wato kwana tara ake nufi so da ɗaya- na goma shine ranar arfa
ورجب وشعبان afuwan na goma shine ranar sallah shine ranar sallah ba eh, ranar sallah ka fahimta abin da yasa ya ce goma yana nufin dan azumin da ake so an suka dan kama bakinka ne ranar babban sallah zuwa ai sallah karamar sallah kuma an suka ka je sallah ka dan ci abinci yasa ya ce maka ya waje ba azumin goma ga zulhijja wato in aka hada da tara da ranar idi na goma ba za a ba azumin ran idi to dan wannan kama bakin da zai shi ne na cikon ha gane yasa ya ce goma ga watan zulhijja wal muharram an so azumin watan al muharram ba goma ga shi wannan zai koma adafin wa yustahabbu ne wa yustahabbu sawmu al muharram an so azumin watan al muharram
wa sawmu wa rajab wa sha'ban wa salasihi ayyam
wannan almuharram din nan ana nufin goma ga watan almuharram ne shi ma an gane wato ana nufin goma ga watan almuharram an gane an so azumi wata almuharram ya kama zuwa goma shine ranar ashura an gane to wa rajab shi wannan shine adafin wa yustahabbu sawmu rajaba an so azumi a watan rajab kuma shi ba goma ga watan rajab ba a gane wa sha'abana da watan sha'abana
wa salasihi wa salasati ayyamin an so azumin kwana uku min kulli shahrin a kowace wata a ce farkon wata kai daya goman wata kai daya goman tsakiya kai daya goman ƙarshe kai daya
min kulli shahrin na kowace wata wa kariha malikun amma malik ya karanta an yakuna albida ya kasance azumin da zaka rinka yi na kwana uku ya zama ayyamul bid ne shine sha uku ga wata sha hudu ga wata sha biyar ga wata ya zama kawai kai ka maida su a wata ai mansul ya ce ka rinka kokari kana azumi ko da kwana uku ne a wata to kai malik ya karanta cewa a ce wanda kwanakin da ka zaba kai azumin kwana kai a kai azumi a wata shine sha uku sha hudu sha biyar ya karanta haka amma shi ma maliki hayyar sai na azumi ne goma farko ya daya goma ta biyu ya daya ta uku ya daya ka gane amma shi ya karanta a ce azumin kwana uku da zaka dinga yi a kowace wata ya zama fararen kwanakai shine sha uku sha hudu sha biyar literary minat tahdidi domin gudun sakar ka iyakance wannan ranar ka ta iyakansu zaka dinga azumi a wata dan haka ne amma ba haka ya halasta
wakaza kariha siyama sittatin min shawwal sannan imam malik ya karanta azumin sitta shawwal ka ji abin da ake tarkici a kai sai kayan magana ce imam malik ya karanta to barka ji dalili ya ce mene makafatan an yulhiqa hal jahilu bi ramadana dan jin tsoron kan jahili hada ta da ramadana ci ai an ci akwai falala yana gama ramadana sai ya cibki amma bacin haka duk abin da aka faɗa aka ce kar ai aka faɗi dalili to bacin dalilin zaɓi ko ba gane ba ba ma haka ba ma ai kariya aka ce ya karanta aka ce ba a ce ya haramta ba kuma ita alkaratu la tunafil jawaz karanci ba ta kore halarci to mu je kai mu ta bayani kawai wa yukrahu zawul milhi lis-sa'imi wa yukrahu zawqul milhi lis-sa'imi an karanta dandanan gishiri ga mai azumi فإن فعل ذلك إذن يعيك تحكى ومجه يتوفر دشي ولم يصل إلى خلقه منه شيء وانا أبدا كتكي بإسزوا مقوغنا سبا فلا شيء عليه باب كومي أكنسا ومقدمات الجماع سننكم أنكر أنت abubuwan da suke gabatar jima'i suke riga jima'i wato abubuwan da ake na wasa kafin saduwa irin wannan wasa-wasan da ake an karhanta ga mai azumi makaruhatul lisa'in abu muqaddimatul jima'i abubuwan da ake kafin jima'i makaruhatun abar karantawa ne lissayi makamgami azumi kalqubalati kaman sumbanta wal jassati da runguma ta banta ka riga hada ka riga hada jiki na'am wan nazari lil mustadami da kallo da wamamme ka kora mata ido an hana wal mala'abati da wasa in alimatis salamatu min zalika in ulimatis salamatu min zalika idan aka san aminci daga wannan amma idan ana tsoron kar mani an ba a tabbatar da cewa mani zai iya fita ko a to an haramta ne an karanta ne idan ana da yaƙinin mani ba zai fita ba garin wannan amma aka tabbatar mani ko maziyi zai fita to an haramta ne ba wai an karanta ba amma an tabbatar an kuna da yaƙinin ba mazi ba mani to an karhanta yin wasan ba an ki wa illa in ba haka ba in ba amince daga in ba sami yaqini daga aminci ba حرم عليه an ذلك haramta mishi yin haka لكنه إن أمزي lakin da wani ذلك amza min zalika Amza min sai dai shi zalika.
idan yayi mazi daga haka فعليه القضاء فقد ramuwa ne kawai ke kansa وإن أمنا فعليه القضاء والكفارة amma idan yayi mani to da ramuwa da kafara duk ya hukun shi ko da ba a yi saduwa ba in dai har garin wasan nan mani ya fita domin ko zai iya yiwa in dai har mani namiji ya taso to wasa ma za a iya yi ya fita وقيام رمضان مستجب مستجب wa qiyamu ramadana mustahabbun azmar idan na tinta da kace ba ya kame mai ta ba نعم wa qiyamu ramadana azmar ramadana mustahabbun ansu afwan wa qiyamu ramadana tsayuwan daren ramadana mustahabbun an so muraggabun fi kuma an yi kwadaitarwa a cikin sa قال رسول الله صلى الله manzon عليه Allah sallallahu وسلم alaihi wasallam ya ce من قام رمضان إيمانا wanda ya tsayuwar ramadana yana mai imani da Allah واحتسابا yana mai tsarkake zuciyarsa da aikinsa dan Allah نعم غفر له ما تقدم من ذنبه an gafarta mushi duk abin da ya gabata na zurbansa wato ramadana azumin ramadana da az- da tsayuwansa ya haɗu daga cikin mukaffaratun zunubi نعم.
kaza ka ramadanin me shau ya ce ne كذاك كذاك رمضان آه، saumuhu wa qiyamuhu ke ka- kaza ramadanin saumuhu wa qiyamuhu wa qa'imun fi yumahajirmu to
ويستحب الانفراد به an so kadaituwa da qiyamul layl kai a daki kai kadai إن لم تؤقل المساجد idan har ba za a hubantar da masallaci ba ya zama masallaci gaba ɗaya inda ka san ba a ba kowa baya zuwa masallaci ya sallah idan an san ba za a yi haka ba to kame ka je gidan gari kaɗai ka yi sallah amma an tabbatar in wannan ya je wannan ma zai je wannan ma zai je masallaci da an yi sallan magariba a ga masallaci wayan kaman ba azumi ba to in an san za a iya haka to a dawo masallaci a can amma in ba haka ba an so kai kaɗai kai kaɗai a ɗaki saboda sallah na fula a gida da iyali ya fi lada ninkin ba ninkin a kan a waje a indiya har ba an san za a hufantar da masallaci ba na'am
الله أعلم Allah shi ne ma'abucin sani alhamdulillah wanda makaranta daidai a wannan littafi Allah ya ba mu ladansa da muka yi kuskure Allah ya fi mana ma'abucin wannan littafi Sheikh Abdulbari Al-Ashmawi Ar-Rufa'i Allah ya saka musu da alkhairi آمين abin da yake so mu gane a wannan littafi Allah ya ganar da mu آمين يا رب Allah ya ba mu ikon yin aiki da abin da muka karanta آمين da tabbatar da shi albarka annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya muku alkhairi ku masa tukuici نعم.
to mu ba mu da abin da za mu masa tukuici da shi sai addu'a karanta an shi fata daya salatul fati kafa uku kul wallahu kafa uku آمين
Allahumma salli ala سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين